آمين بسم الله الرحمن الرحيم alam bada khalila ulumul ilalul hadis ilmu ilalul hadis yace wa amma alqadahu fi sihatil hadis amma suka cikin ingancin hadisi fa yuhaf fa yafhamu minhu ana fahimta daga gare shi anna min ilal cewa a cikin illoli ma la yaqadahu fi sihatil hadis akwai wanda busu suka cikin ingancin hadisi wa yanuna bihi matan al hadis suna nihin matanin hadisi wa amma kadwar zalika fil isnad amma su yi suka cikin isnadi khasatan a kadai yace fala atirada alaihi wannan babu bijirewa akan shi qala ibn salah ibn salah yake cewa cikin ma'rifatu ulumul hadis summa qad taqawul illa yace sannan illa tana iya abkuwa fi isnadil hadis cikin sadadin hadisi wa huwa al-aksar shine mafi yawa wa qad taqaw fi matani tana iya abkuwa cikin matanin shi summa ma ya ka'u fil isnad yace amma kuma abin da ke abkuwa cikin sanadi kad ya kadahu fi sihatil hadis yana iya suka cikin ingancin hadisi wal matan da matani jami'an gabaki daya illa ce a cikin sanadi sai ta zo ta soki matanin da sanadin duka kenan ta hana su aiki kama fi ta'lil bil irsal wal waqaf kama illar da za a illanta da irsal hadisi mursal ne ko kuma mawquf ne kenan masana aka ce wannan hadisin mawquf ne marfu ne mawquf ne wani yazo ya ce marfu ne kenan wannan yayi suka hatta da matanin hadisi dan magana wani sahabi ce ko tabi'i mutum ya zo ya ce magana annabi ce kenan kwata kwata ta suka han matanin ya ce wa kadi ga daufi sihatul isnad khassa tana iya suka cikin ingancin isnadi kadai min gayar kadihin fi sihatul matan ba tare da suka ba cikin ingancin matani ya ce famin amsalatu ma waqatil illa fi isnadi min gayar kadihin fi matan misalin abinda illa ta abku cikin sanadi amma bata soki matani ba ma rawahu siqa ya ala bin ubaid an sufyan sauri an amr bin dinar an ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam qala al bayyan bil khiyar al hadith ila akhirih nace fa hadha isnadun muttasil wannan sanadi ne muttasil bi naqd al adl an al adl adali ne ciro daga adali wa huwa mu'allalun amma mai illa ne gairu sahihi ba sahihi bane wal matn ala kulli halin sahih amma matanin kuma a kowane hali sahihi ne wal illati fi qawlihi illa ita ce fadar da yace an amr ibn dinar daga amr ibn da yace inna ma huwa abdullahi ibn dinar kenan kaga wannan illa ce ta sauya wani rawi da dan uwan shi an sauya wani rawi da dan uwan shi kawai an gane illa sauya shi za a yi kuma a ci gaba da daukan hadisin ba tare da matsala ba daga an samu illa amma ba ta shuka ba a matani an ibn umar haka za rawahu al-a'imma haka mar magabata suka rawato shi daga sufyan sauri daga gare shi fa wahima ya ala ibn ubayd sai ya ibn ubayd yayi kuskure wa adala an abdullah ibn dinar ila amr ibn dinar wa kilahuma sika dukkan su sika ne babu mai rauni cikin su amma kuma wannan bata cewa a yau mu bar shi kawai a sunan wannan kin a ci gaba da aiki in ka kawo shi a wannan za a ce maka mai hadisi ne ma'alul ba zan mai aiki da shi ba sai dole sai ka sauya wancan ko misali zaka wani bahasi ko zaka yi wani abu kace zaka yi istishhadi da wannan hadisin ka kawo shi da abdullahi ibn di amr ibn dinar ba za a amshe shi ba a ce hadisin ma'alul ne sai dai kuma a ce maka amma sahihi shine daga abdullahi ibn dinar akwai wasu abubuwa wanda in ba wanda ke cikin fannin ba ba abinda zai fahimta a cikinsu ba zai gane ba gani zai wannan matanin shine kuma ka hana da kaji kuma na sauyi kawai sauyi sunan mutum meye ya kamine ne matsala ya ce walil hafiz bin hajar ra'ayin fil illa al hafiz bin hajar yana da ra'ayi cikin illa ta sanadi zakara fihi ya ambata ciki anna hala ya kadahu ahyanan cewa wani lokaci la ta ƙarfi batta suka hatta fil isna da nafsu har cikin sanadin makaran kanshi ƙala yake cewa iza waqa'atil illa idan illa ta abu fil isna da cikin sanadi kar ta kadahu tana yiwa ta yi suka kar ta shigo cikin fi'ili mudari wa kar la ta kadahu wani lokacin ko ba za ta iya suka ba wa iza kada hat fa kar ta khussuhu idan ta yi suka kuma tana iya kasancewa ta kebanci sanadin kadai wa kar tastalzimul tastalzimul kadahu fil mata kuma tana iya yiwa ma tilas illan nan ta taba hatta mata ne kenan nan ne yake muhalli shari wa iza qada hat faqad takhussuhu tana iya kebantar sanadin kadai wa kazal qawlu fil matan sawa yace haka nan magana take a cikin matan an lokacin alabun salam ya ce fal aqsamu ala haza sitta Mm, kashin abin dai akan wannan guda shidda ne mm,
Mhm, to. fa misalin ma waqatil illa fil isnad misalin abin da illa ta abu cikin sanadi walam taqada mutlaqan ba ta yi suka ba ko daya ma wiyadu masalan abin da ake samu misali min hadisi mudallis hadisi ne na mudallisi a same shi bil an ana an fulan an fulan fa innal hadis illatin fa inna zalika illa dan wannan illa ce da tujibu tawaqquf an qabulihi tana wajabta ayi tawaqqufi game da amsa shi ayi tsaye mm, ka a amsa fa'iza wuji da min ɗariƙin ukura in an same shi ta wata hanyar daban ƙadu sirriha fi habi sama an bayyana da sama an bayyana cewa an ji ta bayyana annal illa ga ƙariha sai ya bayyana cewa wannan illa ba mai suka ba ce mm, ita ce wadda da dama ana samun ta a sahih bukhari da no, sahih muslim no, gashi nan mudallis ne amma kuma ya ce an kuma mm, bukhari ya huddo ta to ya san cewa a ta mm, wata hanyar an bayyana shi da asama ya bayyana cewa ya ji mm, daidai wacce hanya kuma bata cika sharaɗin shi ba ba ita zai kawo ba mm, wannan wadda in wani ya gani wanda bai fahimci sha'anin ba zai iya cewa tana da illa mm, ita zai kawo sai dai ko malamai a sharhi su yi bayani mm.
wakaza wasu wanda ba su kware ba a fannin su mm, ce sai su ce ya huddo ga mai illa ya huddo akan kaza shi kuma ba haka ba na wakaza iza ikhtulifa fil isnadi ala ba'd ruwatihi hakanan idan aka yi sabani cikin sanadi akan wasu daga marawaitan shi fa inna zahiru zalika yujibu tawaqquf anhu wannan ma yana wajabta ayi tawaqqufi gami da amsar shi fa in amkana da jam'u idan ya yi a hada baina ha tsakanin su ala a dariqi ahlul hadis bil qara'in akan wajen malaman hadisi da qara'in qarinoni allati takhuffu al isnad wadda take sassauta isnadi ta bayyana anna tilka illa gairu qadiya sai ya bayyana akan cewa wannan illa ba mai suka bace mm, a samu cikin sanadi mm, wasu daga cikin marawaitan shi mm, sun yi sabani akan kuma sanadin ko kuma matanin mm, shi yasa zaka ji mai yawanci ya shahara gare sa sai hazal hadisi uktila fihi ala fulan mm, an yi sabani akan wani na akan cewa wane ne ko kuma ba shi ba wane Mm, ko kuma ba shi bane wani ne shi ne in suna kuma cikin matani ne eh, wannan lafazin ne Mm, ko kuma wancan lafazin ne aka kawo mm, kamar wanda muka gani duk da shi ta yi suka ma ya cika misalin wani sunan abi dawud wanda yake cewa daga na, tasil min duhurin ila duhurin wuce min zuhurin ila zuhur Allah zuwa.
duk da ta min duhurin ita ce mafi inganci na mm, sa marwaita ne suka yi sabani mm, ikhtalafa fihi ba'd ruwati mm.
dan shi mu bar shi nan ma yana da tsawo Mm.
Mm, mai kawai cin ɗan ɗan masu yawa bismillah ar-rahman ar-rahim kan sharhi ilal hadis nan yace tambaya ta 34 ma maratibul hadisu sahih wa bima zantu kidat menene matsayoyi martabobi na ilimi na hadisi sahihi nake so kuma da menene aka intakadat ko intukidat aka wannan kinsa intikadin kala jam'un min ahli ilmi da yawa jama'a daga cikin malaman hadisi suka ce a alaha mafi girman sa mafi ɗaukakan martaba hadisi martabatun matafaka alaihi shekhan martabar wanda bukhari da muslim suka rawaito shi kuma a nan ma tsakanin su malamai suna ƙara wani abu cewa wanda bukhari da muslim suka huddo shi ta hanyar rawi guda ta hanya guda mafi inganci kenan kuma ƙarƙashin haka mai bi mishi sai wanda bukhari da muslim suka huddo shi amma ba ta hanya ɗaya ba sun ma aka raje bukhari sannan sai abinda bukhari ya huddu sannan sai abinda muslim ya huddu sun ma kana ala sharɗihi ma wala mai yahu sannan sai abinda ya cika sharaɗinsu amma ba su huddo shi ba wanda wannan shi yasa hakim Allah mashi rahama ya yi ƙoƙarin mustadrak ya huddo akan abin da ya cika sharaɗinsa duk da ya mun ga matsalar da ta abu summa ma kana ala sharɗin bukhari sannan sai wanda ya kasance akan sharaɗin bukhari shi kaɗai summa ma kana ala sharɗin muslim sannan sai abin da ya kasance akan sharaɗin muslim summa ma akhrajahu allazina star'u siha tar'u fi kutubihim siha sannan sai wanda wasu daban suka hudu shi wanda a littattafansa sun sharɗanta siha ko da ba su cika ta ba wanta da haza tartibu bi annal mutawatir a alaha siha an soki wannan jeran tawar da cewa mutawatir shine mafi ingancin siha wanda kuma mutawatir ana iya samu ma ya kasance bukhari da muslim su hudu shi ba ودفع هذا الانتقاد بأن التواتر ليس من مباحث الإسناد سيدي أبن ذا أتنكدي wannan wannan kin intiqadin shine cewa ai mutawatir eh, mutawatir yana daga cikin martaba ta mabahasi na isnadi wanda sanadi ne ake magana cewa marawaitan su sun cika kaza sun cika kaza nan kuwa ba wannan magana ake ba fa huwa kharijun min al bahas kenan ya huta bai cikin wannan bahas fahuwa sahihun la bila bahas wannan mai inganci ne ba tare da bincike ba wantuki da aidan kuma an yi intikari da cewa bi anna ma rawahu jama'a cewa abinda jama'a suka rawato shi a'ala sai hatta mai ma akhrajahu shaykhan ya hi inganci sama da abinda shaykhan suka kuddo shi madufi a shi ma sai a kore wannan intikadin bi anna mallamin sharɗi siha cewa wanda bai sharɗanta siha ba li ikhrajil hadisi ga huddu hadisi la yazidu ikhrajuhu lil hadisi siha huddu hadisin da yayi bai kara mashi inganci tana iya samu ma ka samu da ifi ne a sunan al-arba'a sun huddo shi ahmad ya huddo shi wane ya huddo shi amma kuma duk da wannan da yana nan matsayin da ifi bai gusa ba kenan wannan ba za a gama shi ba da wanda bukhari da muslim suka faɗi walakin ya zaharu annama akhrajahu lil jama'a sai dai abin da ke bayyana cewa abin da jama'a suka huddo shi yan bagi an ya kunu ala rutuba ya kamata ya kasance shine mafi ɗaukakar daraja min almuttafaqi alaihi game da wanda aka yi ittifaqi kan shi fal bukhari wa muslim bukhari da muslim dakhilan fil jama'a su ma suna cikin jama'a ai aka ce akhrajahu al jama'a ai hasu suna ciki shi ma za ta arifa an kutu an majma'u zawaid mi ka sani game da majma'u zawa'ir na al-Imam al-Haythami rahimahullah yace huwa kitabun shi littafi ne wanda jama'a zawa'ir sitta ya hada zawa'ir na kutubu sitta sune Musnad Ahmad da Abi Ala da Bazzar da Ma'ajim na Dabarani as-Salasa al-Kabir da al-Awsat da as-Sagir alal kutubu sitta akan kutubu sitta kuma shi wannan majma'u zawa'ir ya hada hadisai ne wanda wannan suka huddo su wannan masani da inda kuma ma'ajim na dabarani wanda su sun huddo su amma babu su a kutubu sitta wanda wa'annan duka sun huddo su amma babu su a kutubu sitta ne shine majma na azzawaid
shi ne karin da aka samu shi ne karin ba na kwalita sanannu ne ta musu ma sunan nasa'i al'amadu da fil kutubu sita cikin sunan nasa'i wanne ne ake cewa cikin jerin kutubu sita shi wannan bai da matsala shi ne a sunan sugura al-mujtaba kenan al-mujtaba min sunan dukkan su ne da yawa in sun zama na basu da matsala sai a bar su kawai ina zuwa na gaba sai mu ga ina ya kamata mu